وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wallafar babban malami ash-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kamalan da rahama wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen fasalin da malai yake mana bayani game da alkunutu في الصلوات الخمس للنازلة yin alƙunutu a cikin salloli guda biyar don wani abu da ya faru ko don wata musiba da Allah maɗaukakin sarki ya aikowa da musulmi ita kamar yadda duk bayani ya gabata a wancan sati ƙarƙashin wannan fasali yau kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu ne kai tsaye a cikin alƙunutu filwitri yin alƙunuti a cikin sallar wuturi kamar yadda muka sani wuturi da ita ce raka ƙarshe da ake karantawa a cikin sallar dare in aka ce sallar dare ta shafi sallar da ake yi bayan sallar isha'i ko kuma sallar da ake yi a cikin dare ma'ana idan dare ya raba duk ta ƙunshe su kamar sallar ashan da ake da azumi ita ma sallar dare ce kamar kiyamun laili da ake yi ko a tahajjud dukkaninsu sallar dare ne su ma to raka'a ta ƙarshe wacce daga ita babu wata a wannan raka ake karanta wannan alƙunuti ɗin kamar da za mu zo mu ji shi insha Allah ta'ala malam ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ƙunutu fi raka'atil witri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana yin alƙunutu a cikin raka'ar wutiri ahyanan wani lokaci malam ya ce ahyanan wani lokaci masu littafi idan suka duba ƙasa malam ya sa lamba ya ce wa inna ma ƙulna ahyanan abin da ya sa maka ce wani lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi yake alƙuruti ba kullum kullum ba لأن الصحابة لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه saboda sahabban da suka rawaito alkunuti daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su rawa sahabban da suka rawaito wutiri daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su rawaito annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin alkunuti a cikin wutirin ba falau kana sallallahu alaihi wa sallam yaf'aluhu da'iman da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana yin wannan alkunuti ko da yaushe ne kullun kullun a cikin wutirinsa lanaqaluhu jami'an anhu da dukkanin sabannin da suka rawaito annabi ya yutiri tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to da sun ciro mana a cikin ruwaya su cewa hadda alqunuti a ciki na'am mala albani yace eh rawahu anhu ubay bin ka'b wahdahu sai dai an samu sahabi guda daya shine ubay bin ka'b ya rawaito tasar wayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi sallar wuturi kuma ya alkunuti a cikinta fadalla ala annahu kana yaf'aluhu ahyanan wannan sai ya nuna cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana yin kunuti ne wani lokaci ba ko da yaushe ba wato yan uwa abinda malai ke so ya ce shine sahaban da suka rawaito hadisin da yake bayani akan alkunuti ko kuma sahaban da suka rawaito hadisin da yake bayani akan wuturi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna da dama to amma dukkanin su babu da ya rawaito hadisin sa da cewa annabi yayi alqunuti a cikin wuturin sa sai sabi guda daya ina fata an fahimta ma'ana sai nuna cewa su waɗanda suka rawaito galibi nasu alquna nasu wuturin da annabi yayi a gaban su babu alqunuti a cikin shi amma shi wannan ya game ya ga alqunutin daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai nuna cewa annabi ba kullun yake yi ba wata rana idan yayi wata rana sai ya bashi shine kamar bayanin da ne mana satin da ya gabata shine sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ma ya dimanci al'unutin duk sallah duk wutari kamar yadda wasu masallacin suke duk sallar ashan kowace sai an yi to wannan wasu daga cikin malami suna gani ba daidai bane saboda ba haka annabi yake yi ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata idan aka yi wata kuma sai a ɗaga kafa wata idan aka yi haka ina fata an fahimta to shine abin da malai ke so ya gaya mana malai ce fa fi dalilun ala annahu ghairu wajibi a cikin wanda kuma zamu fahimci shi wannan alqunuti din fa ba wajibi bane a cikin sallah wa huwa mazhabu jumhuril ulama wannan kuma shine mazhabin mafiya yawa daga cikin malamai ولهذا اعترف المحقق محقق ابن الحمام في فتح القدير babban malami ibn al-hammam yayi ibn al-hammam da wannan magana ne ya itirafi a cikin littafinsa mai suna fatahul qadir bi anna al-qawla bi wujubihi da'ifun yace malaman da suka yi bayani akan cewa karanta shi wajibi ne yace to wannan zance nasa akwai rauni a cikin sa la yanhadu alaihi dalilun babu wani dalili da yake tsayawa akan haka wa hadha min insafihi ya ce wannan yana ɗaya daga cikin adalcin shi wannan malami ibn al-humma wa adamu ta'assubihi da kuma rashin makalkali wa mazhabar da yake bi ta malaminsa fa inna hadha alladhi rajjahahu huwa ala khilaf madhabihi saboda wannan abin da ya rinjayar na cewa ba wajibi bane ya kawo shi ne a bisa sabanin mazhabar da shi yake bi to amma saboda gaskiya anan take sai bi ta akwai malamai da dama waɗanda za ku ga suna bin wasu daga cikin mazhabobin da na malaman fiqhu to amma duk abin da ya zo na gaskiya wanda hadisi ya tabbatar da shi sai su bi shi ko da ya saba wa mazhabansu saboda sun fahimci cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi ne abin bi kowanne malami daga cikin malaman nan guda hudu kamar yadda mun sha maimaita bayani da dama a baya zai iya yin daidai zai iya yin kuskure Allah madaukakin sarki gaba ɗayan sai musu rahama kuma ya saka musu da alkhairi malam yace wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i kuma yakan sanya wani al'unuti nashi kafin ruku'i to kun ga bambancin wannan da wancan kenan al'unutin da ake yi idan wani abu ya faru shi ana yin sane wa shi bayan dagowa daga ruku'i idan limami ya dago daga ruku'i maimakon ya tafi sujada sai ya tsaya fara addu'o'i wanda suka shafa abin da yake faruwa a lokacin amma shi wannan wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da jikansa alhassan shi ana yin sane da zaran limami ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujud a'a da zaran ya gama karatu kafin ya tafi ruku'i kenan ma'ana sai a fara karanta shi ina fata an fahimta yawa saboda kaga in dai zaka yi na irin wanda ake da sallar ashan ko kuma da kiyamar laili to ba sai limami ya ruku ya dago ake yin sa ba limami yana gama karatu yana tikewa shikenan kawai sai ya fara karatu zuwa ƙarshe malai ce wa allama al-hasan ibn ali radiyallahu anhu ayyaqula annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanar da jikansa alhassan dan ali da ya ce idza faraga min qira'atihi fil wutri idan ya gama karatunsa a cikin sallarsa ta wutri yana gama karatu ya ce ga addu'ar kamar haka Allahumma hdini fi man hadaita Allah ka shiryar da ni a cikin wanda ka shiryar wa afini fi man afaita ka bani lafiya a cikin wanda ka bawa lafiya wa tawallani fi man tawallaita ka jibinci lamarina a cikin waɗanda ka jibinta wa barikli fi ma a'taita kai min albarka a dukkanin abin da ka bani wa qini sharra ma qadaita ka tsare ni sharrin abin da ka hukunta mara kyau fa innaka taqdi domin ya kai ubangiji madaukakin sarki kai ne kake yin hukunci wala yuqda alayka ba a yin hukunci akanka wa innahu la yadhullu ma walaita ya ubangiji la ya zillu baya taɓewa man walaita wanda dukkanin ka jibinci al'amarinsa wala ya izu ba kuma ya samun ɗaukaka man adaita wanda kake adawa da shi tabarakta rabbana albarkatunka sun yawaita ya ubangiji na wa ta'alaita ka kuma ɗaukaka la manja minka illa ilaika ba makubuta daga gare ka sai zuwa gare ka subhanahu wa ta'ala to wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ko kuma ya koyawa jikansa Hassan yana karantawa ina a cikin wutarinsa to anan mala ya kawo mana bayani game da yin salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan ka gama wannan addu'ar to babu laifi bayan mutum ya gama sai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati da malam ya kawo hadisin sai nuna cewa hadisi ne mai rauni sakamakon raunana shi da wasu malamai suka yi amma malam albani ce daga baya bayan bincike da yayi da zurfafawa sai ya gano cewa hadisin ya inganta saboda aikin wasu daga cikin sabai an samu idan sun gama sallar wutri sun yi alqunuti sun yi irin wani alqunuti suna yin me suna yin salati saboda haka babu laifi idan aka gama wani alqunuti sai ai salati to yan uwa wannan shine da ake salati alqunuti na sallar wuturi iya wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya jikansa alhasan wasu daga cikin malamai suna gani babu komai ka jingina wani abu na addu'o'i a kai an gane aiko babu laifi ka ƙara wani abu shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi iya allahumma hadini fi man hadith ya koyar da shi amma babu laifi ka kawo sado'in ka ƙara abinda dai malamai suka ce shine sai ayi abin sesa sesa sai ayi abin daidai daidai kada ya yawa da yawa kamar da muka bayani satin da ya gabata ga wani lokaci za ka ga alkunutun da aka yi ko kuma ake yi yana kusan fin sallan matsayi gaba daya to kaga wannan akwai nau'i na kuskure a cikinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi iya wannan addu'a kawai aka samu ya koyar da shi to abin da yake da alaka da wannan karatu da muka yau da kuma na satin da ya gabata shine mun yi bayani akan alkunuti lin nazila mun yi bayani akan alkunuti a cikin sallar wuturi to sai muka ce akwai alkunuti da ake a sallar asubahi shi kuma a raka'a ta ƙarshe idan limami ya ɗago daga ruku'i ko yawwa idan an gama karatun sura ne to idan an gama karatun sura idan an gama karatun sura sai limami ya shiru sai ya karanta alkunuti mamma da suke bayan sai su karanta to shi wannan mai hukuncinsa sannan shi irin wani alƙunuti za ku ga ko da yaushe ake yinsa duk sallar asuba ana yinsa haka ne yawwa to shi wani alƙunuti malamai sun yi saɓani a kansa tun da tun a lokacin baya kusan tun zamanin sabai wasu daga cikin malamai suna gani cewa babu laifi za a iya yinsa wasu kuma suna gani cewa a'a shari'a bata sharanta ai alƙunuti kullum kullum a cikin sallar asubahi ba imam malik da imamu shafi'i su sun tafi akan cewa za a iya yi kun ga munan galibi a afirka musamman ma wannan afirka tamu za ku ga maza ba na wane ne na imam malik ne ko to shi za ku galibi masallatan wanda suke bin mazaban wanda suke bin mazaban malike za ku ga ana yi ana irin wannan alƙulu to haka nan kasashen da suke bin shafi'iyya su ma idan kuka ji za ku ga suna yi sai dai su shafi'iyya sun dan fi zafafawa ma akan malikiya don su a shafi'iyya ma idan ka bar alƙunuti sai ka yi sujada na fata an fahimta sai ka yi sujada ƙabali idan limami zai zo ya gama karatu kawai ta farko ya ɗago to ana gama sai dai kaga an yi sujada ƙabali me yasa saboda ya bar alƙunuti bai yi shi ba a mazabar a hambaliya da kuma a hanaf su suna gani cewa wannan ba daidai bane kada a yi shi ba shari'a bane to duk abin da ya kawo wannan shine malamai suka ce annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya yi alkunuti ne kawai saboda ɗaya daga cikin sababba guda biyu imma dai wani abu ne ya faru imma dai kuma kunuti ne na wuturi kamar yadda muka bayani amma ba a samu annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a cikin hanyoyi ingatattu yana yin alkunuti a sallar asuba gaba ɗaya ba shi sa wani daga cikin tabi'a ya tambayi babansa wanda babansa sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa ya baba kayi sallah a bayan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kayi sallah a bayan sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar sayyidina Uthman duk kayi sallah a bayan su radiyallahu anhu shin sun kasance suna kunuti ne a sallar asubahi sai wannan sahabi ya ba dansa da amsa da cewa ai bunayya muhdaf ce ya kai dana wannan abin sabon abu ne ba san shi lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba da wannan ne wasu daga cikin malamai suka ce to sai wannan ya nuna cewa shi irin wannan alƙunutun da ake ba daidai bane saboda wannan sahabi ya yi sallah a bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya nuna sabon abu ne wanda shi bai san shi ba to akwai hadisan da suka zo da suke bayani akan haka amma dai hadisai ne da ba su da inganci hadisai ne da ba su da inganci shi sa wasu daga cikin malamai da yawa suna gani a barinsa shine abin da yafi a bashi shine abin da yafi da yawa daga cikin malamai kamar a Sheikh Salim bin Uthaymeen da su bin Baz suna gani cewa idan da zaka bi limamin da yake yin alqunuti to babu laifi kai ma sai kai an an fahimta babu laifin da wasu daga cikin malamai suna gani akwai yiwuwar za a yi su shi sai a yi shi amma wasu daga cikin malamai suka ce idan har idan har limami ya fahimci waɗannan hadisin da makaranta to ya bar wannan alƙunutin irin na sallar asuba shine abin da yafi Allah ya sa mun gane yawa saboda haka dai a takeice shi wannan alƙunuti da ake a sallar asubahi malamai sun yi sabani ne akan sa wasu sun ce za a iya yi wasu sun ce ba za a yi shi ba amma dai a gaskiya babu wani hadisi ingantacce da ya zo yake bayani akan sa babu saboda haka galibi malaman da suke yin sa suna yin sa ne saboda bin mazahabarsu galibi wannan shine abin da yake barwa sannan abin da yake da alaka da wannan shi alqunutun da aka samu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi yayi shi ne yana fadar addu'ar ma mu suna cewa me amin an fahimci wannan aiko ba a samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi alqunutun a boye ba ma mun sai sanya a boye babu wannan a cikin hadisi ma kwata kwata ko da hadisin da yake ma da'ifi babu wannan annabi yana yi a boye ma mu suna yi a boye babu wannan abin da aka samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana addu'ar Allahumma hadini fi man hadait misali suna cewa amin wa tawallani fi man tawallait amin zuwa ƙarshe an fahimta to amma limami ya shiru yayi ba mu ma su shiru su nasu wannan ba a samu a cikin hadisi ba sai dai wasu daga cikin malaman malikiya suka ce idan na sallar asubahi ne to za a yi shi ne a ɓoye ina fata fahimta amma ba manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa hakan ba wasu daga cikin malaman malikiya ne suka faɗa Allah ya sa an fahimci zance na yawa saboda haka dai abu ne mai sauki idan ka samu kanka a cikin masallacin da ake sallah da alkunuti zaka bi sallah ina fata an fahimta zaka bi sallah sannan idan limam ya yi shiru da alkunutin in ka ga dama kai in ka ga dama kai shiru akai ruku akai ruku babu komai ina fata an fahimta wannan shine abin da ya ganci Allah ya sa mu dace malai ce at-tashahhudul akhir tahiyar ƙarshe wujubu tashahudi wajabcin yin tahiya sun makana sallallahu alaihi wasallam ba da ayyatin raka'atin rabi'a sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan ya cika raka'arsa ta hudu yajlisu lit tashahudil akhir yakan zauna dan yayi tahiya ta ƙarshe wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal ya kasance na umarni a cikin wannan tahiya da ayi irin abin da aka yi a cikin tahiya ta farko wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal yana aikatawa kuma a cikin sa irin abin da ya kasance yana aikatawa a cikin tahiyarsa ta farko illa annahu kana yaq'udu fihi mutawarrikan sai dai bambanci kawai a cikin wannan zama na ƙarshe annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance yana zama ne zaman tawarruk zaman tawarruk zaman tawarruk mun kwatanta shi ko yawwa shine zaman da mutum yake zama akan mazaunansa ko ba al'iftirash ba al'iftirash ne mutum zai zauna a kan mai kafasa ta hagu yawa amma a tawarruk mutum zai zauna a kan mazauninsa na hagu sannan kuma ya fito da kafafuwansa kamar yadda malam zai mana bayani malam ya ce ya bi biwarakihi zai sanya mazauninsa a ƙasa al-yusra na hagu ilal ardi a ƙasa wa ya kharuju qadamaihi min nahiyatin wahida zai fito da kafafuwansa ta ɓangare guda wa ya ji al-yusra ta tafahidhi wa saƙihi zai sanya ƙafasa ta hagu ƙarƙashin cinyarsa da ƙorinsa kamar yadda idan yadda makwantata wannan zaman duk wanda ya kalle shi zai ga yadda malik ke kwatantawa haka yake yadda malik ke kwatantawa haka muka yi shi wayan su bilimna sai kuma ya kafa ƙafarsa ta dama ya kasance in ya tsansa kuma sun bulluko sun kala al'ibala kamar yadda muka faɗa rubama farasha hawan lokacin kuma maimakon ya kafa kafarsa ta dama sai kuma ya yi mai sai ya shimfiɗa ta abin nufi wani lokaci yakan kafe ta an yatsunsa su jiyo su kalli alƙibla wani lokacin kuma kawai sai ya shimfiɗa ta sai ya batta ya kasance wajen gefen kafarsa haka maimakon ya masa haka sai kawai shimfiɗa shi haka to babu laifi idan ka yaka a wannan zaman babu laifi insha Allah ta'ala mala yace ahyanan wani lokacin wa kana yalqamu kaffahu al-yusra rukbatahu ya kasance yakan sanya tafakan hannayensa ya damko na hagu ya damko guwarsa ta hagu ya ta hamalu alaiha kamar yana rike ta ma'ana wajen sanya hannunsa tafin hannunsa yakan ɗora shi ne akan guwarsa kamar ya damke shi an fahimta kamar ya damke shi haka yake وسن فيه الصلاة وسن فيه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول sannan ya sunnanta salati a gare shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda ya sunnanta a cikin tahiya ta farko wa qad madahu naka dhikru siyag alwarida fi sifati salati alaihi sallallahu alaihi wasallam bala yace a can wurin dukkanin siffofin da suka tabbata na salati ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sun riga sun gabata an riga an kawo su malice wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajabcin yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati wa qad sami'a rajulan yad'u fi salatihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji wani mutum yana addu'a a cikin sallarsa lam yumajjidillah ta'ala da ya tashi bai kambama Allah a cikin wannan addu'ar tasa ba bai girmama Allah subhanahu wata'ala ba wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati ba faƙala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ajjala hada wannan yayi gaggawa da ya tashi zai addu'a bai yi wa Allah kirari ba bai kambama Allah ba sannan bai yi salati ba kawai sai addu'a sai manzon Allah ya ce wannan yayi gaggawa thumma da'ahu faqala lahu wa li ghayrihi sannan sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kiraye shi ya faɗa masa da shi da wanda zai ji wanda ba shi ba duk abin ya shafe su annabi ya ce masa idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai yi sallah falyabda bi tahmidi rabbih azza wa jalla to ya fara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa thana'u alaihi ya kuma yabi Allah subhanahu wa ta'ala thumma yusalli wa fi riwayatin la yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan yi salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun ma ya da'u bi ma sha'a sannan ya roƙi abin da ya so ina fata an fahimta yanzu misali kaga a tahiya ta ƙarshe idan ka gama tahiya sai me sai salati ko to kaga idan kai salati kamar ka sanya wata dirka ce ko ka sanya wani abu da zai sa Allah madaukakin sarki ya karba addu'a ka saboda shi sannan kuma sai ka shigar da addu'a ka yanzu abin da za mu zo mu ji a gaba shine addu'o'in da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa bayan tahiya to wannan salatin zai taimaka wajen karba addu'arka saboda malamai suka ce duk mutumin da yake so yi addu'a Allah subhanahu wataala ya karba ɗaya daga cikin sharadin shine kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam a farkon addu'ar da kuma ƙarshen ta idan zaka fara addu'a abu na farko ana so kai wa Allah kirari ka kambama shi ka girmama shi ina fata an fahimta ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyim ya man huwa ala kulli shay'in qadir kai kai wa Allah kirari in ka gama sannan sai kai wa manzon Allah salati tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga nan kuma sai ka shigar da abin da kake bukata na addu'a duk abin da kake so sai ka roka idan ka gama gaba ɗaya kaf sai kuma ka kulle addu'ar ta ka dai da salati wani malami ya ce Allah madaukakin sarki yana da karamci babu yadda za a yi ya zare salatin nan guda biyu ba addu'a ka tsakiya ina fata an fahimta ya dauki salatin nan guda biyu na farko da na karshe addu'a kuma abata ba amsa maka ba to shi sai Allah madaukakin sarki idan ya tashi sai ya karba gaba ɗaya da salatin da addu'a ta ka sai ya karba sai ya samu shiga to wannan yana daga cikin ladabin addu'a ko a cikin sallah ne ko ba a cikin sallah bane ko a waje ne idan kana so ka roki Allah madaukakin sarki ka hada da salati saboda girman manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wajen Allah madaukakin sarki mala ya ce wasa mi'a rajulan yusalli wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji wani mutum yana salla a famajjada Allah wa hamidahu sai wannan mutumi ya kambama Allah madaukakin sarki ya kuma gode masa wa salla ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa ud'u tujab roki a amsa maka daga bakin wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ud'u tujab roki a amsa maka wasal tambayi tutsa za a baka saboda me saboda albarkacin salatin da girma Allah madaukakin sarki da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi saboda haka ɗaya daga cikin ladama addu'a kenan yan uwa yin salati da kuma kamba ma Allah madaukakin sarki sawa'un a cikin sallah ne ko kuma a wajen sallah ina gani saboda lokaci zamu dakata anan yan uwa insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu karasa insha Allah ta'ala na san zuwa sati mai zuwa za mu gama littafin gaba ɗaya insha Allah ta'ala sai kuma a san wanne za a nema kuma a sa a ci gaba insha Allah ta'ala Allah ya ba mu dacewa akwai ɗaya daga cikin ladananmu ɗaya daga cikin abokan aikinsa ya sha fama da ciwon hanta Allah maɗaukakin sarki kuma ya masa rasuwa sai da Allah a sashi a cikin addu'o'in alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa ya masa rahama dukkanin mamatan mana musulmi da suka rasu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya masa rahama ya kuma sa aljanna ce makoma mu da muke jiranta mu kuma Allah maɗaukakin sarki idan ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ba mu ikon ayyuka na gari da za mu tadda ita subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka